الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke gidan distinguished senator muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar tarjamar alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a 25 ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1446 talatin ga watan takwas na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin sura mai namba 17 ita ce suratul isra karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha bakwai ɗin dai za mu tashi aya mai namba ta goma sha takwas a wannan sura wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin suratul isra insha Allah alalar mafaɗin Allah ta'ala da yake cewa man kana yuridu al'ajila من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا yau aran ma ya fito da wani sabon kira'a dama suna nan da yawa a kunsa da a hankali yake fito daya ɗaya bayan ɗaya Allah ya ƙara albarka Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu al'ajila dukkan wanda yake nufin magaggauciya al'ajila shine a duniya ke wanda burinsa da hidimarsa da faɗi tashinsa duk akan duniya yake yi to sai Allah ta'ala yake cewa ajalla lahu fiha ma nasha zamu gaggauta masa cikin duniyar abinda muka so inji Allah ba abinda ka so ba ba abinda kokarin ka zai baka ba abinda muka so inji Allah duk neman ka duk kwazan ka duk yanda ka kasa zama ka kasa tsayuwa akan duniya to Allah ya ce abinda zai baka sai abinda ya so ajalla lahu fiha ma nasha'u nan ma liman nuridu ga wanda muka yi nufi in ji Allah sannan sun maji Allah ha jahannam sannan idan har duniyar ce a gabanka duka a ba lahira duniyar ka sa a gaba kowaiwaye ba ka yi to Allah ta'ala ya ce kana mutuwa shi kenan ya salaha jahannam ko kuma jahannam ya salaha shi wannan mai son duniya gaba ɗaya ba ruwansa da addini Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama mazmuman madhuran mazmuman iya mai abin zargi domin Allah ya bashi dama a duniya bai aiki da ita ba sannan madhuran ay muba'idan an rahmatillah wanda Allah ta'ala ya nisanta shi daga rahmarsa wannan iya cikin sharin duniya ana gane ku yasa dama ka kira ta al'ajila magaggauciya shine ad-darul ajila gida wanda yake gidan gaggawa ne duk abin da gani a duniya na aka gauce ki gaggawar shine kowa ya je iya takin da ubangiji iba masa mutum iya ta gaggawa gobe ta yi iya ta gaggawa sati ya zagayo iya ta gaggawa wata yayi iya ta gaggawa shekara ta dawo domin wani abu da ya sa na kuma gaggawa yake je ajalinsa ana fahimta? in shuka kai wala shuka na kaman ba ta girma wala na zuba takin ma amma kaman ba ta girma to in ta girma din za ta je karshen ta ita ma ai shikenan dan adam wanda wani lokacin idan idan kai rufe da kanka kake neman ajalin ka baka sani ba musamman masu yawan buri wanda in dai buri ne a rayuwarka to kullun neman ajalin kake har addu'a Allah wannan abin da nake nema ya Allah ka gaggauto shi kamar kana ce ya Allah ka gaggauto mu mutuwa ta ana fahimta to shine al'ajila magaggauciya yasa Allah ya kiraye duniya da magaggauciya ce ita duk abin da ke cikinta da itan da abin da ke cikinta gaba ɗaya sunan su ƙararru sun gama komai Allah ya sa masa ajalin musamman wani lokaci abin ambatu ko dai lokacin ya riske ka ko kafin ka je lokacin wata ja'ifa da riske ka shi dama ita duniya haka take to babban riba a duniya shine mutum ya bi Allah ya yi da'awa mazan Allah shine ribar duniya ko ka mutu da talauci da waye da waye in dai ka mutu mai da'a ga Allah mai bin mazan Allah ka ka ci nasara ka ci nasara amma duk abin da ka mutu da shi in dai ba wannan to kai hasara zaman ka din duniya bai amfana maka kuma kuma ita wannan duniyar ya yan uwa akwai hadisi na Aba Umama Al-Bahili Allah ya kare da shi wata rana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yuja'u ko kuma shedanu kananan shedanu suka je su samu iblis suka kai masa ƙara cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo iya tsiratar da mutane daga halaka zuwa ga tsira he sun batar da mutane sai manzon Allah ya zo ya karantar kuma sai su dawo kan hanyar daidai kananan shedanu suka yi wa iblis wannan koken sai iblis ya ce to waɗannan da suke bin wannan manzan suna son duniya sai ƙananan shari'a suka ce eh suna son duniya sai iblis ya ce inda suna son duniya to kyale su kar ma ku damu da ba sa bauta wa gunki ko ba sa shirka a inda suna son duniya to akwai tarkon da za mu kama su da wuri a kansu shi yasa duk wanda ya kifa akan duniya to shi kudin aljihun shi ɗan ne shi dan ba abin da ba zai sashi yayi ba akwai Muhammad bin al-Munkadir shi ma ya rawaito wani hadisi da tabi'i ne yace wani sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha ita wannan duniya da ake ta wannan fada da rigima akan ta tin Allah ya tsine mata albarka kwashishiyar albarka ce a gun Allah sannan wa mal'unun ma fiha duk abin da ke duniyar shi ma Allah ya tsine masa albarka sai manzon Allah ya fada wasu abubuwa guda hudu kawai ya ce illa zikirallaha wa mawalau wa alim wa muta'allim shikenan sai ambaton Allah da abin da yi kama da ambaton Allah sai malamin addini da kuma dalibin ilimi su kadai manzon Allah ya ce Allah ya ware da tsino da yawa duniya sai ka waiga ga a wani layi kake a shine gaskiya magana ai amfanin karatun kenan sai ga a wani layi kake a wannan layin guda hudu kana kato kai ka rike godewa Allah in ko baka kato kai kokarin ka dawo tun kafin rana ta fada ma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadiku anil hawa in huwa illa wahyi da yace duniya tsinan ne yace to Allah ne tsine mata albarka shi yasa manzon Allah ya fada mana tsiran Allah da aminci tabbata gare shi to sai malik ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha min al-bast in Allah ya so sai gaggauta ma ya shimfida ma arziki ya baka duk abin da ka so Allah ya baka amma da ƙari sun maji alna lahu jahannam sun maji alna lahu fil akira sannan Allah zai sanya shi a lahira ya sanya shi a jahannama shi ne ya dukuluha za a sanya shi cikin wuta aw ya dukulu naraha ko za a shigar da shi ƙunar wutan mazmuman matrudan wanda aka kore shi ya zama abin zargi sannan madhuran shine mub'idan an rahmatillah wanda an kore shi an nisan tashi daga rahmar Allah subhanahu wataala yasa aka ce duk wanda Allah ya bashi wata dama a wannan duniya duk ran da zai mutu sai ya da dama akan dukiya ce Allah ya baka mulki ne Allah ya baka to duk ran da mutum zai koma ga Allah wallahi sai ya da dama ba wanda ya mutu a wannan duniya kan cewa 100 bas 100 ta yi masa babu shi duba karuna Qur'ani ya ba mu labarin dukiyarsa ba irin ta har yanzu mutum daidai Allah bai wa ɗan adam dukiya irin ta karuna ba har yanzu amma da bakin cikin duniya ya mutu ga mulki irin na fir'auna kima da bakin cikin duniya ya mutu ga irin rashin kunya irin ta suku daru wanda ya kashe na kata salih shi ma da bakin cikin duniya ya mutu ga irin kin musulunci da mazala irin na su abu jahil irin na su utuba bin rabi'a su ma da bakin cikin duniya suka mutu ana fahimta to saboda ka bakinka a duniya ka rayu a cikinta kuma ka ɗauki abin da yake mai kyau ne a cikinta duk abin da yake shirme ne shirbici ne karɓar shi wannan shi ne zaman ka lafiya a ita amma an ka sake mata ragama wallahi za ta kai ka zuwa ga halaka kullum buri kullum duniya kullum me za a kulla me za a ware me za a ci kurkuda ba ruwanka da addini ba ruwanka da abin da ya shafi lahira to babu shakka akwai nadama rayuwarka ana fahimta shine mutum in irin wannan rayuwar yayi to a lahira Allah zai jefa shi a wuta iya abin zargi kuma iya abin korewa daga rahmar Allah na ayata gaba ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا Allah ce wa man arada al-akhirah amma a cikin ku wanda yake son lahira wanda yayi watsi da duniya domin ya kama abin da zai kama na lahira haramta kullo ma ka gane hadari ce ka rabu da ita wani abu na samu ka gane akwai illa cikin sa kama da lahira ka rabu da shi shine wa man arada al-akhirah duk wanda a rayuwarsa da ɗawainiyarsa da jekaka dawansa lahira yake nema a cikin tsarinsa sannan wasan alaha sa'ayaha ya yi aiki aiki irin na lahira ɗin kusan aikin lahira daban yake aiko aikin duniya daban aikin lahira daban aikin lahira kowa ya san shi shi ne ayyukan alkhairi an an fahimta abubuwa na imani da nagarta da abubuwan madalla Allah ya albarka su ne aikin lahira amma Allah wadai Allah tsine to aikin duniya ne ana fahimta to saboda haka ita dun ita lahira aiki irin nata aiki ko manzon Allah yayi bayani irin aikin lahira gashi husnul khuluq ka zamto mai kyakkyawan dabi'a mai kyakkyawan hali ka zamto mai yawan ibada ka zamto mai yawan hakuri mai yawan kauda kai mai yawan yafiya da afuwa duk wannan irin aikin lahira ne mai yawan kyauta da baiwa cikin abin da Allah ya baka mai kokarin gujewa haram wannan duk aikin lahira ne to duk wanda yake san lahirar da yake to irin wannan aikin zai yi Allah wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikin lahira ai wa amila amalan amalaha yayi aiki irin aikin da ake da lahira wa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to irin waɗannan ayyukan su inji Allah mashkuran ay maqbulan ayyukansu abin karɓa ne Allah zai karɓa aikinsu kuma duk wanda Allah ya karɓa aikinsu to Allah ya so shi da rahama ke in Allah bai so ka da rahama ba aikin naka ma ba za ka ba amma duk wanda Allah ya karɓa aikinsa to ya so shi da rahama ana fahimta ya Allah karɓa ayyukanmu ya Allah na'am ayatu gaba كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ta'ala ki ta kullun numidu haula da shi wancan wanda duniyar yake so kawai man kana yuridu ajira ne da kuma wannan wa man arada al-akhirah wanda yake nufin lahira dukkan su su biyun shine kullun min al-fariqain numiddu ay nu'ti da me neman lahirar da mai neman duniyar inji Allah kowa za mu ba shi iyaka abin da muka tsaga na rabansa ha'ula wa ha'ula da waɗancan masu neman duniya to abin da Allah ya so iya rabon ku Allah zai yanka ya baku masu neman lahira su ma Allah ba zai haramta musu duniyar ba zai yanki wani abin da ba zai shagaltar da su ba ba zai raba su da imani ba sai ba su an fahimta shine kullun numidu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik daga cikin kyauta ta ubangijinka ata rabbik shine wata baiwa da kyauta daga Allah ashe wannan zai nuna mana kan cewa duk abin da ka gani ka mallaka a duniya to kyauta ce Allah ya baka kyauta ce Allah ya ma ba wai dan ka fi kowa wayo da dabara ba ko karfi a a kyauta ce Allah ya baka kuma kyautar Allah inda ta duniya ce har kafirai ma iya baiwa an bayyanta har kafirai ma iya bama shine ar-rahman din kenan me magamiyar kyauta a duniya ya baka wannan ya bewa kafiri wannan ya ba wani lokacin ma har kafiran ba su bi ka inda idan duniya ce ba abin da Allah baya yi yasa ita duniya ba ma'auni bace ta wai Allah iya san mutum yasa wani hadisin manzon Allah ke cewa inna Allah yuhibbu dunya liman yuhibbu man la yuhibbu Allah iya bada wannan duniyar ga wanda yake so da wanda ma baya so amma wa ma wa ma yu'til iman illa liman yu'min Allah ba wanda zai biyo imani sai wanda yake so ana fahimta saboda ka ita duniya ba ma'auni bace ta cewa Allah iya son ka a'a ma'auni ce ta jarrabawa duk abin da Allah ya baka a duniya jarrabawa ce kuma kyauta ce wa haula min ata'i rabbi daga kyauta daga ubangijinka shine Allah wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba ba wa ma kana ata'u rabbika mahzuran ay mamnu'an an ibadi Allah ba marowaci bane kyautar ubangijinka ba ba za ta hannu zuwa ga bayinsa yasa duk masi duk kuncin rayuwa to Allah shine mai ciyarwa mai shayarwa ana bayyanta kuma ka duba mana gani musamman masu iyalai ka san ba dabara ka bace take rike da gidanka wallahi ba dabara ka bace ba wayan ka bane ba kasuwar ka bace ba ba albashin ka bane kawai daga Allah ne wallahi daga Allah ne yanzu misali ana cewa wani wai da zafi yayi zafi wai sai yayi kora iyalinsa ganin gida al'amaimda suka tafi iya ganin wai zai warware tara kuɗi kafin su to an ce wallahi kafin zo ma da bashin masu indomi da shayi suka zo ka sami kuti a cewa arzikin ubangijinka ba abin hanawa ba ne wai ba wai kokarin ka bane zaka ci da iyalinka a Allah ne saboda kai dai kawai ka yi riko da asbab ka yi riko da asbab in kasuwa kake ka rike ta in aiki ne ka rike shi bil haƙi da gaskiya in manomi ne ka yi noma in mai kiwo ne ka yi kiwo amma ka tabbatar da Allah ne yake rike da ragama yanzu wata ranka yi nazari cikin sati guda kawai ka ga mai gidan ka yake ci a sati kawai sai kuma ka ga me kake samu a wata sai ga wallahi cikin satin abin da kake samu a watan ka cinye ka dora ka cinye shi amma daga ina abin yake zuwa daga Allah ne shikenan kawai duk wanda ya fahimci wannan a rayuwar iyali ya huta yasa wani tsamulmula da wani kididdige aka ce an auna kofi kaza da kwano kaza a rubuta kaza duk zama da wannan duk wannan determination ne na Yahuda kawai da ruwa da sauransu kai dai kar ai almubazzaranci kawai almubazzaranci ne Allah baya su amma a yi kyauta a yi sadaka a yi a walwala a samu abin nan nishadi a gida inda hali da wadata haka Allah yake so amma tsumulmula da wannan mamakon duk ba ƙara arziki zai yi ana fahimta wa haula min da'i rabbik wa ma kana da'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka ba a bar hanawa bace Allah iya bi kowa kyauta daga cikin bayinsa Allah ka mana kyauta da kyautar ka ya Allah na'am انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض na'am وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah ya ce unzur ka duba ha gani mana faddalna ba'dakum ala ba'd yanda Allah ya fifita shashin su akan sashin su shi yasa mai gasa ba mai wahala kawai mai gasa a duniya da mai gasa da mai hasada sun kowa wahala a duniya domin shi Allah bai halicci mutane ya sa su a layi ɗaya ba dole sai Allah ya fifita wani akan wani mahaifi ne zai haifi ɗa ya haifi ‘ya'ya in ɗan kasuwa ne in malami ne in ɗan boko ne to sai ka haifi ɗan da ya fi ka fice kan abin da kake yi ana samun ko ba samu in malami ne sai ka haifi ɗan da ya fi ka a malinta in ɗan boko ne sai ka haifi ɗan da ya fi ka boko in ɗan kasuwa ne sai ka haifi ɗan da ya fi ka kasuwanci Allah ne faddalna ba'dahum ala ba'd haka Allah ya tsara rayuwa yasa da mata yake ce a hum yaqsimuna rahmatu rabbik أهم يقسمون رحمة ربك Hmm.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم Hmm.
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Hmm.
ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce a hum yaqsimuna rahmatu rabbik yansu masu hasada da masu kyashi su ne suke raba arzikin ubangiji rahmatu rabbi ay rizqu rabbik masu ganin kyashi da kaza da kaza da kaza Allah ya ce a tambaye su ne suke raba taskar ubangiji ko raba taskar ubangiji a hannunsu take sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya mu ne muke raba musu ma'isharsu a duniya ma'isha shine duk abin da zaka rayuwa a kansa ana fahimta da a kuɗi iya cikin ma'isha da abinci da sutura da gida da abin hawa duk ma'isha ne to duk wanda ya gani ya mallaki wani abu to Allah ne bai yasa ce na hannu wannan nunun din ba nunul jam'u bace nunul mu'azzima nafsahu nun tam wanda yake aikin iya girma kansa yasa Allah ya kawo wannan wannan harafin ana nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu ne muke rarraba duk abin da za su rayu aka mu mallaka kowa yanda muka so a duniya wani da yawa wani kaɗan wani tsakatsaki wani babu wani har ma ya mai yawa ma duk gashi nan Allah kenan haka ya so kuma haka zai yi ba yanda za a yi ka canja wa Allah tsari ba zai yi ba yasa ka yi haƙuri da wannan duniyar karshe dan ya fisge ka ka zama mai bakin ciki ko hasada ka cika halaka ana fahimta kuma da bakin cikin ka da hasadar ka ba zai taba juye abin da Allah ya ba wallahi ba za ta juya ba in Allah ya ce wane to shi ne wane ke in Allah kuma ya ce ba wane ba to ba wane ba yasa yake cewa a wani hadisi manzo Allah yake cewa da duk za a taru awwalakum wa akhirakum farkon ku da karshen ku duk ku haɗu insukum wa jinnukum aljaninku da mutanenku akan ku zo da niyyar ku amfanar da wani a duniya ala an yanfa uka bishai a ce duk wannan mutanen farko da ƙarshen su taro akan su amfani ka wani abu in ji manzon Allah to lan yanfa uka bishai illa bishai qad kataballahu bas ji su amfani ka da komai ba face abin da can dama Allah ya kaddara zai amfane ka haka nan walau jitama'u ala an yadurruka da kowa ma zai ce baya son ka kowa ma in ya bude baki baya son ka ya tsane ka ya abin da nake to manzo Allah ya ce wallahi lan yaturuka duk wannan maganganun da wannan harbin iskar da habaicin da komai to manzo Allah ya ce wallahi ba za cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad kataballahu alai face da face abin da dama can Allah ya rubuta zai zame ka da cutar wannan shine rayuwar duniya ka kwantar da hankalinka ka rayu kaman kowa kawai ba wani abin da wai nunkufurcinka da kuma ƙoƙarinka zai canja wa Allah zai sababu shi ka bi Allah ka zauna lafiya kai kuma ɗan adam ka bi duk matakan da ake bi idan na tsaro ne ka nemi tsaro a gungun in nema ne ka nema an tsari ne ka nemi tsari amma Allah shine mai cike komai ana fahimtar wannan to sai ma Allah yake cewa na nuka samna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah iya fifita darajar wa'ansu akan wa'ansu a duniya liyattakiza ba'dhum ba'dan sukuriya domin wa'ansu su riki wa'ansu abin yin izgili an fahimta in Allah ya baka kuɗi ko mulki idan shi dan ya sako ka a gaba dan ya halakar da kai sai ya saka dinga yawa talaka izgili mu kai wallahi ana shan wahala ai banan nan kuma kai kana da arziki Allah ya hore amma ka dinga faɗar magana kamar marashi kana izgili wa marashi to shi dan ya so ka da halaka an fahimta shi dan ba zai kyale ka ba wannan izgirin da kake to kana ƙara kanka zunubi a gaban Allah gobe alkiyama sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'u rahmar ubangijinka da jin kansa a gobe alkiyama yafi duk abin da ake tarawa a duniya Allah ya saka kai dan aljanna ne yafi duk abin da ake tarawa a duniya Allah ya kaddara mu yin aljanna to shine anan malai yake cewa Allah ta'ala yake cewa unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka ga yanda muke fifita wa'ansu akan wa'ansu a duniya fi rizqi wal amalu salih a arziki Allah ya bambanta waɗannan da waɗannan a ayyuka na ƙwarai na gargari Allah ya bambanta waɗannan da waɗannan an gane ko talibul ajila wa talibul akhir da shi mai neman duniya ido rufe da mai neman lahira kuma an fahimta shine a fadalla ba'dhum ala ba'd yace walal akhirah akbaru darajati ita lahira a'zamu darajati darajojin lahira sun fi girma yasa aka kawo abin da siga mubalaka a'zam kamar akbar ne duk wata daraja a lahira to a'azam ce a'azam iza iza iza khasaha bi darajati duniya idan ka misalta ta darajar duniya to ita darajar lahira ba a magana ta dama yasa aka wa akbar siga mubalaga an ce hadisi ya tabbata cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa mawdi' sauti ahadikum fil janna an gane ko yake cewa afdal min duniya wa mafiya a ce a gidan dan aljanna akwai gunda za a je bulala a kaddara irin bulala yiwa ya raba razana a gida da sauransu a ce a ɗakin ka na aljanna akwai ɗan gun marakiyar wannan bulala to ta fi duniya da abin da ke cikinta ta fi duniya da abin da ke cikinta to kaga aka baro darajatin ke ita lahira duk darajar ta ita ce mafi girma wa aka baro ta furila kuma duk wata falala a lahira ita ce falala yasa ai Allah idan iya magana aljanna sai yi maganar kan cewa ko mulki ne ma irin na aljanna yake wa iza ra'aita samma ra'aita وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Allah ya ce wa iza ra'aita samma ra'aita idan ka ga dan aljanna samma zaka sake so hallo ka sake kallon sa ba summa bace ta ta bibiyar magana a samma ina ji gun su uku su uku ma wannan kalmar ta mai maimaita Qur'ani wa iza ra'aita samma ra'aita samma ra'aita na'iman zaka sauka sake ganin sa zaka ga ni'ima wai ba alaman a ni'ima zaka gani na'iman ni'ima ya malaman balaga suka ce nan kaiwa ƙololuwa ne wajen siffanta yadda ɗan adam yake jin daɗi yasa larabawa idan sun gaisa da mutum iya jin daɗi ya ce masa na'imatul ainai na'imatul ainai kai ai hannuwanka hannuwanka suna da ni'ima ba kanta a ciki an gane ko ba wahala ba abin na ci daga an ji hannun mai jin daɗi ma an sani ne na'imatul ainai ko kuma idan ana so a siffanta mutum mai yawan kyauta ne sai a ce wannan kasiru ramal wannan gidansa akwai toka da yawa kinaya ce ta mai yawan dafa abinci ya baya ba marowaci maro gidansa iya tara toka ba zai tara toka ba amma kasiru ramal ba an dora an sauke an sake dorawa an sauke sai toka ta taru ana fahimta duk wannan abin nan ne asrarul balagiya sai qur'ani yake cewa a ita lahira ita ce akbaru darajatin wa akbaru tafdila dan aljanna Allah ya ce idan ka ganshi samara aita zaka so ka ƙara ganin sa na'iman zaka ga ni'ima a zahiri wa mulkan kabira zaka ga mulki mai girma mulki mai girma a wani gun yace muttaki'ina
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Allah ta'ala ke cewa muttaqiina fiha alal ara'i yan aljanna za gan su ake shingide akan gadajen su aljanna sun ki shingida la yarawna fiha ay la yarawna fil janna shamsan dan aljanna ba zai kwallon rana ba ba tana da mai da zafi wala zamharira ba kuma sanyi zamhariyar shi ne al'albadu shadid sanyi wanda yake raba jiki da nama shi ne zamhariyar wanda an ce ɗan wuta idan an jefa ya cikin wannan sanyin sai ya gwammaci ma a kai shi wutar domin sanya balai to aljanna ba sanyi mai rikitarwa haka nan kuma ba zafi mai rikitarwa yadda malamai masu siffanta aljanna suke cewa yadda ka san ana sallan asuba din nan na'imu sabah lokacin rana ba ta fito ba gari ya waye to an ce ne aljanna ke ba zafi ba hayaniya ba garjin rana ba hansi an gane ko ba harma gazar kasuwa ba ihun yan kwallon kafa ba komai shiru za ka kamar kana jiyare an gane ko ba hayaniya aljanna ke na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce yan aljanna masu mulki ne mulki ko mai girma suna zaune tufafinsu ma Allah ya siffanta matansu ma Allah ya siffanta awarwaronsu ma da kayan adansu ma Allah ya siffanta kai har ruwan da yan aljanna za su sha sai Allah ce mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار
Allah ce matsalar jannatin lati da muttaqun misalin aljanna da Allah ya tanadar da ita ga masu ga masu takawa tajri min tahtil anhar ruwa iya gudu karkashin gidajensu sai ce ukuluha da'in an gane ko wadhilluha ukuluha abin ayan itacen marmarin gidan aljanna da'in ne ba za ka ce yau ai ba mangoro ba ko ka ce yanzu ai lemo ya yanki ko ba bai ba yanzu a ba dai aljanna ukulu ha da'i duk abin da kake so a gidan aljanna to da'im ne dimun da'imin ya amma yanzu duk kudinka akwai abin da za ka nema ka rasa a gane ko domin ba lokacinsa ba ne kudinka ba zai sa lokacinsa ya zuba dole sai lokacinsa ya yi akwai abin da da sanyi yake akwai abin da sai da bazara akwai abin da sai da kaka akwai abin da sai da damuna amma aljanna ba wannan ukuluha da'im wa dhilluha haka ne inuwar ta ma da'im take bayan da za a ce inuwa ta karkata ta yi yamma ko ta yi gabas ko yau ba inuwa da sauransu ba sai Allah ce tilka uqubal ladina taqaw wannan shine karshen masu takawa karshen gidan masu takawa Allah ya sa mu ne sai ya ce kuma uqubal kafirin na karshen gida na masu abin nan kafirai kuma wuta ce uqubal kafirin annar ƙarshen gida na masu kafirci wutar jahannama ce ƙarshen gida na masu takawa aljanna ce Allah ya samu dace Allah ta'ala yake cewa walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila na'am ayatu gaba لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا malamai suke cewa wannan aya alkitabu linnabi amma wal maradu bihi ghayr kamar manzon Allah ake wa maganar kai tsaye amma wanda ake nufi da maganar wani manzon Allah ake nufi an ce la taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka hada Allah da wani Allah abin bauta kar ka hada shi da wani ka hada Allah da wani a matsayin Allah shine mahalicci abin bauta kar ka hada shi da wani an gane ko likulli mukayyukan khatib likulli mukallaf ai magana ce ake wa kowane mukallafi idan ka yi wannan a kwaturka fi jihannan sai Allah ta'ala ke ba da labari ta duk wanda ya mutu iya mai tarayya ga Allah to a lahira za a jefa shi wutar jihannama shi ne fatulka fi jihannama maluman za a sanya shi a cikin wutar jihannama iya mai zargin kansa shi ne malu sannan kuma matuhu kuma iya iya mai nisa daga rahmar Allah an gane ko kaga shirka tana kai mutum wuta kai tsaye Allah ta'ala ya raba mu da shirka shi yasa ba zunubi mafi girma kamar zunubin da mutum zai mutu iyaye ya zama shirka ne wannan zunubin ya fi kowane zunubi zama hadari a mutu Allah idan mutum ya mutu iya shirka Allah baya yi masa amma kuma Allah iya yake zunubin da ba shirka ba kawai ne su ana fahimta duk yanda za a yi da kai duk wahala duk daɗi kar kai shirka duk yadda za a kwaɗaita kai da kai da abu a tsorata ka da abu karka haɗe ka karka sake ka haɗa Allah da wani kana haɗa Allah da wani to shedan ya ciki ba ka shikenan ya halaka ka ya kai ka zuwa ga halaka duk abin da zaka samu a duniya a shirme ne aikin banza ne saboda ka Allah ta'ala iya fishi mai kauri ga masu shirka har ma iya masa alƙawarin ba zai gafarta musu ba zai ba su aljanna ba ya haramta musu aljanna saboda ka mu yi ƙoƙarin mu rike imani dama ita duniya gidan jarabawa ce da mai kudin da talakan da mai mulkin da mabin duk a cikin jarabawa ke sai kowa ya kokarin ya kula da mai Allah yake jaraba shi ka kula da mai Allah yake jaraba ka ka kiyaye domin ka samu ka ci wannan jarabawar ka huta a lahira ana fahimta baturka fi jahannama maluman madhura na'am
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah ce wa qada rabbuk ubangijinka ya yanke hukunci ya zartar Allah ta abudu illa iyyahu ba wanda za a bautawa sai shi wannan aka ubangiji ya zartar ya hukunci ya buga stamp akan kowane bawa cewa in ka zo duniya ba wanda za ka bautawa sai ne kace ka yadda yasa duk kafiri idan ya mutu to sai Allah ta tunatar da shi wannan ai min yi alkawari da kai in ka zo duniya ba wanda za ka bautawa sai ne kuma ka bauta wani na ana fahimtar wannan to ubangiji ya riga ya zartar cewa shi kadai ne abin bauta ai wa aujaba rabbuk ubangijinka ya wajabtar ya ce shi kadai ne za a bauta kamar yadda imamu kata da ya faɗa wa ausa ko ubangijinka ya yi wasiya shi kadai za a bautawa kamar da imam al-hassan al-basri ya faɗa ko kuma ubangijinka ya yi wasici ya yanki hukunci kamar yadda imamu mujahid ya faɗa ubangijinka ya hukuntar ya wasiyantar cewa Allah ta abudu illa iyau shi kadai za a bautawa ita kuma bautan nan shine kullama yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi magana ce ko aiki a zahiri ko a batini wannan shine ibada ana fahimta sai ce wa bil walidaini ihsan
wannan sun tunatar da ni ayan nan mazmuman mahzula ne to ba mu da hura bane na gaban ka fasara eh na bannan can gaban ne to dadin mahadata suna ku cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar ko fataqauda mazmuman makhzula haka ne ko haka ne mazmuman abin zargi shine min ghairi hamdi mutum zai zamto ba a gode masa sannan makhzula shine min ghairi nas sannan al'am mutum ba zai same taimakon sa a lahira Allah ya saka da alkhairi makhzulan na tabewa ne malum mazmuman kuma na zargi da malum din da mazmum duk ɗaya ne a larabci duk ma'ana ɗaya suke bayar an fahimta sai Allah yake cewa wa bil walidaini ihsan su kuma haifa guda biyu Allah ya yi wasici a kyautata musu ya sa aka kawo kalmar ihsan daga hasana yi husinu ihsan kalma ce ta ƙarshe kalma ce masdar wanda dukkan wani abu da kyautata daga ciki ake ciro shi to sai Allah ya zaɓi kalma mafi girma a layin sai ya sanya a babin mahaifa yace irin wannan kyautatawar nake so ku yi wa mahaifanku ana fahimta shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ka ga iya wasa da janibin mahaifansa ko mahaifan suna masu fushi da shi to babu shakka wannan akwai alamar la'anar al'adarsa domin bayan da za a iya samu alkhairi a duniya ko a lahira inda iya wannan halin ba zai samu hatta albarkar rayuwa da zaman ka lafiya suna da alaƙa da yadda kake mu'amala da mahaifanka suna da alaƙa za a ga wani iya samu amma kuma iya cikin fitina da shi hankali za a ga wani kuma samunsa sai kare na shi amma iya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to an ka bibiya shi wannan mai nutsuwa da kwanciyar hankali sun gama da mahaifansa da zai yasa babu alkhairin duniya da lahira zai samu wanda yake saba mahaifansa ba zai yi ba in dai kana neman alherin Allah a duniya da lahira ka samu albarkar Allah a duniya da lahira wallahi tallahi tana da alaka da yadda ka kyauta mahaifanka yasa akwai na na asama irgidan sai na abubakar radiyallahu anhu yar wannan na aisha lokacin an yi hijira sun dawo garin madina da manzo Allah sallallahu alaihi da mijinta zubair ibn al-awwam sai mahaifiyarta ta taho daga makka za ta zo ta kama ta ziyara a matsayinta na mahaifiyarta amma lokacin ita mahaifiyar bata musulunta ba tana zuwa gidan na asama ko gun zama bata bata ba sai ta garzaya ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce qaddamtu ummi wa hiya al-mushrika ya rasulullah afa asiluha ya rasulullah mahaifiyata ta kawo min ziyara da garin Makka amma mushrika ce bata musulunta ba shin zan sauke ta zan mata goma ta arziki na bako ta tambaye manzon Allah wa sai manzon Allah ya ce na asama wasili ummi ke je duk wata sauka da garar baki da gata kiwa mahaifiyar tana fa ba musulmar ba manzan Allah ya ce aji an fita duk abin da ake na kyautata waje aikata domin girma wanda Allah ya kaddara tsakanin ɗa da mahaifansa ana fahimta yasa hadisi ingantacce ya tabbata manzan Allah ke cewa yardar Allah tana karkashin yardar mahaifa fushin Allah iya karkashin fushin mahaifa duk wanda daga Allah ya yarda da shi mahaifansa ne Iblis duk wanda daga iyayensa sun yi watsi da shi sun yi fishi da shi to akun Allah ma ya fishi da shi saboda ka wallahi ina kira ga wanda suke da mahaifa su rike su hannu daga kyautatawa ku ƙara kulinka domin kanka kake yi wa shuka duk abin da kake yi wa mahaifanka wallahi sun matallahi kanka kake yi wa idan ka yi wa mahaifanka hidima ta dubu ɗari to to kana nan kafin a je ko ina sai Allah ya kama mai ma hidimar miliyan guda wannan zaunannen abu ne ga albarka kuma ga addu'a kuma ga alkai akwai wani daga cikin yan waye ke faɗa min cewa wata rana ya je duk da cewa ba shi da shi sosai a hannunsa ga mahaifiyarsa tana cikin inda muhallinta ne bai masa bane kawai ya ƙudiri ni ya zuciyarsa ya canja mata muhalli da ƙoƙarinsa da ɗan abin da ke hannunsa ya ce wallahi ya fara domin ya faranta mata rai ya ce wallahi iya cikin wannan aikin kafin ya je rabin aikin ma sai Allah ya koro wani bawan Allah ya mai kyautar miliyan 25 kyauta fa daga Allah ba wai ba shi biya shi ba ba ko da goye masa ba haka kawai ya ba shi kyautar wannan ya ce wallahi indai mahaifa ne ma ga ɗan gani in dai ka kyautata niyyarka wajen musu hidima Allah ta'ala ba zai kunyata ka a duniya ba kuma Allah ba zai tuzarta ka ba abu na biyu duk a ce wani ya sa ka a gaba wani iya ma kaza wani ana ma kurciya in ma bakara ake ma in dai kana zaune lafiya da mahaifanka wallahi ba wani zai gaba yanka ka kwadar da hankalin kawai shine babban surun ka yi ƙoƙarin kyautata mahaifa su yabe ka su sa ma albarka to duk wani ɗan banza a duniya ka gama da shi duk abin da zai wallahi ba zai tasiri a kaka ba an fahimci wannan saboda ka mahayin matasa musamman matasa wanda mahaifanku suna nan da rai wallahi ku ƙara rungumar su hannu biyu domin alkhairin duniya da lahira iya karkacin bai mahaifa yasa qur'ani ya ce wa bil walidaini ihsana ai bi an tabarruhuma malamin tafsiri ce Allah ya ce ku yi wa iyayenku nagarta ku kyautata musu ƙarshe duk abin da za a ce masa kyautatawa ya amsa to ana so ka yi wa mahaifanka ana fahimta ka kyautata musu iyaka iyawarka wa bil walidaini ihsan ka kyautata musu da magana kyautatawa ta magana da kyautatawa ta mu'amala da kyautatawa ta bayarwa da kyautatawa ta girmamawa da kyautatawa da kyautatawa da kyautatawa duk abin da za a ce masa kyautatawa ne to ubangiji ya umarci dayewa mahaifansa wannan yasa a wani gumma yake cewa ya yi wasici ga ɗan adam ya yi wa Allah bauta shi kaɗai sai yake cewa a mahaifansa kuma he a wani gumma ce a nishi kurli ka walwa da daika ku duba Allah ya ce Allah ya ce ka gode min inji Allah ka gode masa sannan kuma da mahaifanka yasa malamai suka ce anish kurli Allah da ya ce ka gode ma'ana ka bauta masa kenan iyayenka kuma ga musu da'a kaga Allah sai cire duk wata wasila da ke tsakaninsa da wani daga mahaifa daga darajarsa sai ta mahaifa ana fahimtar wannan saboda ka yi kokarin rike mahaifa a kyautata musu a dinga yin abin da ransu zai fari kuma karka da mukan cewa ai nayi kaza nayi kaza ne ba a ce Allah ma albarka ba a'a in dai ka faranta musu ran wala zaga albarka ko sun faɗa ko ba su faɗa ba kuma karka da mu da kan cewa ni ai wallahi mahaifa na ba su taɓa zagi na ba ba su taɓa tsine min ba kan dai ka ɓata musu rai in daren su yi baki a kanka wala su kaga tsinuwar sai ka gani ku duba jurayj jurayj fa ga magana sanan cikin riyadu salihin imamu nawawi ya kawo ta bawon Allah ne mai bauta har ma ya gaji da zaman gari ya koma jiji ya bukkasa domin hayaniyar gari ta yi shi iya sallah iya karatu iya sallah iya ibada wata ran mahaifiyarsa ce za ta kai masa ziyara ta je iya sallah ta ce jurayju take kiransa sai ce ya rab a salatu wa ummi ya Allah ga sallah kuma ga mahaifiyata to bai amsa mata ba sai ci gaba da sallah sai ta koma gida ta sake dawowa karo na biyu iya sallah na ma yake ce rab ummi wa salati Allah ga sallah kuma ga mahaifiyata ta zo a zuciyar sai yake fada bai amsa mata ba ta gaji ta koma da ta dawo ta uku ta ga iya sallah ta kira ta kira bai amsa mata ba sai ta ce Allah kafin jureji ya mutu ya Allah ka haɗa shi da shirin mata abin da ta fara masa sallah fa yake ba kirifto yake yi ba ko yanzu yawa ba mai ne yake ba ana kakasa ne yanzu ba wani sallah yake ba ba wai ihu yake ba ko wani harma gaza a sallah yake amma da mahaifiyarsa ta ji ba daɗi ta zo ta mai magana bai amsa mata ba ta masa wannan addu'ar ana nan ana nan sai wata karo ta yi ciki daga cikin karuwan lokacin sai aka ritsa ta a gari aka ce waye mata ciki ita ce ta yi jure-jure shi ba bawon Allah ne ba garin ma ya bari ba ruwansa da kowa Jiraidi na yaro dama irin ustazan kenan dama iskancin banza ne duk wannan makale mare da dake wando ka san dama dan iska ya tsani ustazan kuma gaskiya bane daga ustaz yayi wani abu na na naka na makaruhi sai ya maida shi kaba'ira domin ki domin baya san addinin ne aka tashi aka samu jiraidi a can aka bige ɗakin sa aka jawo shi waje iya me nayi me nayi ai ka san abin da kai munafi sai mun kashe ka sai cuci dan Allah ba kisan bane karku da Allah ku ban dama ne raka a biyu na sallah sai ku gaji suka ce to mun baka dama aka kewaye shi yayi alwala a sallar ce Allah na so in mutuwa ta ta zo ban isa in guje mata to amma Allah ina so ka bayyana gaskiya wannan al'amar kan na mutu gaskiya bata bayyana ba kuma mutane masu kwaɗayin su yi aiki irin nawa masu tsoron zai ne Allah wannan nake bukata ka bayyana abin gaskiya ne da ya gama sallah sai ya ce me faru ka ce ai wannan matar ta yi ciki ta ce ka gama ta ciki har ta aihu ga dan nan munafiki ya ce ko me gomun dan aka me ka mai dan jariri nan da aka haife shi ya buga cikin sai ya ce kai man abuka waye babanka sai ya ce babana wana wana wana makiyayin dabobi shine babana kai ba babana ba iya cikin jarirai ne suka yi magana wanda imam al-bukhari ya kawo magana cikin alukul ul marjan iya cikin jarirai da suke magana suka ji kowa ya ji cewa ni wannan jiraji ba babana bane babana wana wana ne shine babana ganin a a ai wannan wali ne a ku zo ku gina mai bukansa da zinariya ai kaza kaza kaza ka ce a yace a bukata ta ku biyar mun daki na yake da ku tafiyar ku shikenan Allah ya tafi muhallu shahidi shine mahaifiyarsa ya bata wa rai iya ibadar Allah amma ta mai addu'a ta kama shi to ina kai da zaka bata wa mahaifiyar kuma cikin saban Allah ana fahimtar wannan umar dan khattab Allah ya kare yadda da shi wata rana yayi dawafi ya gaji ya jingino da Ka'aba sai ga wani bawan Allah ya ya goyo wata gyatima a bayan sa iya dawafi da ita sai dai gaba dawafin sai dai samu umar dan khattab a zaune sai ce ya umar hadhihi ummi yace umar wannan mahaifiyata ce ba abin da za ta iya na aikin haji duk abin da ake tana kafada ta nake da ita yaya haƙƙinta da Allah ya dora mun na sauke mata sai ya ce kai me kake cewa yace ina tambayar haƙinta ne a kaina sai yace ka ɗauko yunkurin naƙuda guda ɗaya naƙuda ta haihuwa guda ɗaya a raba ta gida saba'in to baka biya nihi guda ɗaya ba baka biya nihi ɗaya na naƙudar haihuwa ba daga cikin nihi arba'in da ake da naƙuda ana fahimtar wannan to kun ga mahaifa ba abin da za a yi musu illa kawai ka nemi su yi ma addu'ar fatan alkhairi shine kawai tsakanin ka da su ana fahimta to mu ci gaba da ayar ne sai Allah ta'ala yake cewa bil walil ihsana in ma yablughanna indaka kibara aduhuma aw kilahuma inda daya daga cikin su ko biyun za su kai shekarun girma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma dayan su ko su biyun sai Allah ya ce fala taqul lahumu uffi uffin malamai sun ta kaiwa da kawowa da me za a fasara wannan kalma suka ce kalimatun karahiyya kalma ce ta kyama ka ji ka kyamace wani abu a ranka shine mafi kusancin fasara da zai wa ofi to kar mahaifanka su dora ka a wata hanya ka ji ka damu a ranka ba wai su gane a feska ba ko ka faɗa musu a baki a kan zuciyar kamata damu an fahimta shine wala ta kulla ma uffin wala tanhar huma ballanta na maka kyare su shine wala tasjar huma kar ka musu kyara kai baba kaza kaza ke umma wallahi kan a a kar kai wallahi duk yadda ranka ya ɓaci duk yadda aka taka ka ka danne ka haɗe su kaɗai ne a duniya su kaɗai ne idan sun kauce ko ba wanda wanda zai hau wannan matsayin nasu yanzu ku tambayi waɗanda ba su da mahaifa wallahi za su zo a ce duk abin da suka mallaka su bayar akan mahaifansu da wasu su wallahi su matallai mahaifi da mahaifiya zaman su a gare ka ba karamar garkuwa ba ce ba karamar alheri ba to shi yasa Allah yake jama kunne ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ka dinga faɗa musu magana ta karamci shine hasanan jamila duk abin da zai yi tsakaninka da mahaifanka to magana ce mai kyau ga wannan tabi'in waisul karni waisul karni bai ga manzon Allah da idansa ba amma an ce ya rayu da manzon Allah lokaci daya amma bai gan shi ba an ce abin da ya hana waisul karni ya zo ya ga manzon Allah biyayya hidimar mahaifiyarsa hidima ce ta mahaifiyarsa bai samu damar tasowa ya zo ga manzon Allah an fahimta amma Allah ya sanar da manzan Allah labarin gwai sulkar har yake faɗa umar ɗan kaɗaba cewa a ƙasar yaman duk lokacin da aka yi aikin hajji ka dinga bincikawa akwai wani mai suna uwai sulkar ne idan ya zo umar da yake ce ni manzan Allah na ce ma addu'a duba yadda darajar mahaifa take haifarwa ma duk aikin hajji in an zo sai manzan Allah ya umar ɗan kaɗa ya ce a ina mutanen yaman ya zo ce ga mu ya rasu ya umar ya ce a cikin ku akwai mai suna waisu ya sha babu da yanzu ba a zo ba bi zo ba ana nan ana nan wata ran zaka ce ai ni da ce ya mai suna waisu ya zo sai ya ja waisu ya ce waisu ya ce na kai ne waisu ya kaza kaza manzan Allah dama ya siffanta masa ya gane shi a siffarsa sai su to manzan Allah ka san ni wa ya ce ya kai umar ne khalifa sai ce to manzan Allah ni da shi baki da baki ya ce duk lokacin da ka zo aikin hajji da cin kafin addu'a ya ce manzan Allah ne ya faɗa mace manzan Allah ne ya faɗa manzan Allah kuma ya ba mu labari ya ce kai mai nagarta ne ga mahaifiyarka mai bin mahaifiyarka daga nan umar ɗan kaɗa wai su yi masa addu'a to daga nan sai labari kuma ya masu ai ga uwai su ce manzan Allah ya ce a jami'a daga nan aka cika hutu daga nan da ya ga abin zai yawa sai tashi ya bagari maka yake komawa garinsu ma ya samu wani ƙauye ya tsaya ga tsakanin maka da can garinsu ya buya domin in ya sake mutane za su kai ka haraka ya samu wata bukka ya faki a nan gaba rayuwarsa mahallu shahidi shine ku duba yadda Allah ya wa manzon Allah wahayin magana koyi su domin nagartar da yake wa babarsa da mahaifinsa har aka ce Umar ya je koyi su masa addu'a domin yanda yake wa mahaifinsa Allah ta'ala ya karba wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima ka dinga faɗa musu magana ta karamci magana ta girmamawa har wanda daga cikin malaman tafsiri ke cewa ko da su biyun sun kai shekarun girma suna abin da yake kazanta ne ba sa iya gyara jikinsu to karka je kana wanke musu wannan kazantar ka ji damuwa a ranka karka yi wannan ana fahimta karka ji wannan ka zama to duk abin da zaka musu cikin nishadi yanzu kaddara mahaifinka ya kai shekarun manyanta iya kazanta ta tsari da bayan gida haka kai zaka wanke ko mahaifiyarka to ka tuna kai ma ka musu irin wannan ko baka yi ba mahaifiyarka za ta yi ado za ta je wani gu na taro ko bikinsu ko waye sai ka mata kashi a baya kuma dole ta zauna ta kwabe kayan tana murna za ta wanki ta canja wani kun taɓa ganin abin da ɗa ko ɗaya ta yi wa mahaifiyarta ta yi ɓacin rai ado za ta yi fata mata tumbuɗi ta ɓata mata jiki ko ya ɓata mata jiki amma wallahi ba zai jawo shi ba ka ɗauko yaronka iya jariri ya ma fitsari a gaban tafarka ko ya ma kashi amma suka ce yan karbe shi nan karbe shi ka kamai da abar haye ka kwabe ka sanya wani kai ko ba ka ke bane kai kuma yanzu ba za ka musu ba kamai da biki mana kai ma an fahimta yasa wani yake cewa wallahi mahaifa ko Allah bai ci a musu da'a ba a hankalce ma ya kamata ka musu da'a a hankalce kuma duk inda mahaifi yake to ya fi son rayuwar ɗansa a kansa kai mara ɗa ba za ka gane wannan ba ba ka zo kuma tukun karatun ba naka bane wannan amma masu yaya sun san wannan wani abu ne naka na amfani sai ka ce ka ajiye shi ba dan kanka ajiye ba wallahi ba dan kanka bane dan su ka ajiye ku duba mata yarinya tun tana yin shekara goma mahaifiyarta za ta haƙura da wani abu na ado ta ce wannan na wanci zan ajiye ko da za ta kai shekara ishirin a mata aure sai ta ɗauko wani abin ta kai ta gidan miji da shi ba ba ta so bane ta haƙura da nata ada tana so ta yi wa yarta wannan ba su ne mahaifa ka yi musu abu na ɓacin rai na damuwa amma wallahi ba za su nuna ba har zuciyarsu kuma ba ɓacin rai to shi Allah ke cike maha kwatanta musu irin wannan wala ta kullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima aya ta kace ma واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ce rabbukum a'lamu bikum kuma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku shine mafi sani ga wanda yake kyautatawa mahaifansa da wanda yake cutar da su ana fahimta ubangiji ne mafi sani ya san min birri walidain wa huquqihima ya san waye cikin ku yake nagartawa wa mahaifansa waye kuma yake cutar da su Allah ya sani yasa manzon Allah da ya tashi fadar cutar da mahaifa yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so na faɗa muku mafi girman zunubi a gun Allah sabai suka ce iman zala faɗa mana sai ce al-ishraku billah sai ce wa walidai sai ce wa qaulun zuro shahadatu na'am sai manzon Allah ya gwama shirka da kuntatawa mahaifa halayi dai manzon Allah ya san su cutar da mahaifa da shirka da kazafi da ƙarya duk halayi dai manzon Allah ya san su domin munin cutar da mahaifa ana fahimta in takunu salihi Allah ke cewa yawa shine ko waqfil lahum janaha dhulli min rahma Allah ya ce ka sassaukar da fukafukanka na jinkai game da su yasa duk girmanka duk matsayinka idan ka je wajen mahaifanka ka nuna kai ba kowa bane duk matsayinka ka zo waje kai ta hayaniyarka amma a gaban mahaifanka dauka kai yaro ne an fahimta waqfil lahum ai alin janahaka lahum ka sassauta maganganunka da ɗabi'unka da mu'amalarka gare su الرحمة هنا الشفقة وكفل لهما جلاها الذل من الرحمة من الشفقة حديث يا تبتا daga Abi Darda yace alwalidu awsatu abwabul janna su mahaifa guda biyu suna tsakiyar kofar aljanna ta aka kai da fa hafiz in shita aw dayya idan ka zo ka kiyaye wannan kofar ka lallaba ka shige ko ka wulakanta su rufe ba za ka shiga ba Abdullah bin Amr yake cewa manzon Allah yace ridallah fi ridal walidain wa sakutullah fi sukutul walide yadar Allah tana karkashin yadar mahaifa haka nan fishin Allah iya karkashin fishin mahaifa abi sa'id yake cewa manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul janna namam wala aqul annabi ba zai shiga aljanna ba haka nan mai cutar da mahaifansa ba zai shiga aljanna ba inji manzon Allah wala mudmir khamr haka nan wanda wanda yake shan giya baji ba gari bai tuba har ya mutu iya shan giya shi ma ba zai shiga aljanna ba wannan manzan Allah ne kaga aka ce nan mam aka ce mudumin da kama tsakiyar su ya kace mai cutar da mahaifansu aka sa su alayi da wa kafil la umma jana abdul bin rahama wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kullun ka dinga ta ya Allah ka gafarta musu kamar yanda suka ji kaina suka tausaya min ina karami wannan shine tsakaninku da mahaifanku har aya da ita tana tana cikin mahadin wannan rabbukum alamu
ربكم أعلم بكم بما واخفض تنفقون.
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Mm.
ربكم أعلم بما في نفوسكم Mm.
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا rabbukum alau bima fi nufusikum Allah shine mafi sanin abin da yake cikin zukatanku in ma kuna biyayya ga mahaifanku Allah ya sani in ma kuna girma su Allah ya sani in ma kuna cutar da su Allah ya sani in takunu salihin ay abraran muti'in idan kun kasance masu nagarta ne ku masu bi da biyayya da da'a ba kwa takaituwa wajen yi wa mahaifanku da'a to Allah ya san wannan fa innahu kana lil awabin ghafura ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne ga awabin to awabin din sun masa fassarori da yawa awabina ai at-ta'ibuna ba'd al-ma'siyah ko masu tuba bayan sabo ko al-awwab alladhi yuznibu summa yatubu summa yuznibu summa yatubu wanda zai zunubi ya tuba wanda zai zunubi ya tuba shine awwab ko ar-raja ila al-khair ko wanda yake da kwadayi zuwa ga alkhairi shine at-tawwab a- al-awwab sa'id ibn jubair yace a al-musabbihun al-musabbihun sune al-awwabin masu yawan tasbihi to duk dai ma'anar da ka dauka ko masu yawan tuban ko masu yawan tasbihin ko masu da sun yi wa mahaifansu ba daidai ba sun gyara sun tuba sun ci gaba da daidai to Allah dai dukka ya ce fa innahu kana lil-awwabina ghafura duk ɗaya daga cikinsu to Allah ya ce iyayen gafara bayan an daina kuskure an dawo kan da Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Amin.
za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Amin.
abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce nuna ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifinmu Allah ta'ala ka rahamta musu kamar yadda suka ji kanmu muna ƙanana Allah ka yafe musu zunubansu Allah ka sanya sun huta mutuwa su hutu ci gare su Allah ya sa kabarin su dausayin aljanna ne ya Allah ta'ala ka yalwata musu makwancin su ka haskaka musu makwancin su ya rabbal alamin bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka karo mana ruwa mai albarka mai alkhairi